Bismillahir Rahmanir Rahim kamar yadda kafin a gama hikanmu na yin wada illa aka faɗa cewa insha Allah ta'ala bayan safin da duk zaman da muke a nan ba a taɓa sa wani littafi akan ilimin tarika ba ita ce aka gama ilimin tasawufi to kamar an buɗe kofa zuwa shiga ilimin tarika inda ɗarikar an gina ta ne akan tasawufi alhamdulillah bayan gama mu daga shi kanmu ga ta za a sa littafin ɗarika za mu sa wannan littafi mai albarka muliyatu muri wanda damar sunansa ma ya nuna matsayinsa domin abin da ake nufi muliyatu muri buri ko fatan duk wanda yake muridi duk wanda yake muridi yana da fatan ya san abin da wannan littafin ya dosa kuma mai wannan littafin malami ne babba mutumin shuki da mai asali asali mutumin shuki da ne alayin ne alayin ne da shi da mai littafin nan da muke karantawa ran asabar na ran asabar na usulin fikiri duk sai asalin su daya dukkanin su alayin yawa ne mutanen shuki da ne ya kuma tayyan mutanen murtayya ne da asalin su kuma shi ne wannan littafin ya tafa wajen dewa daga almajiran shehu tijjani musamman sai shehu tijjani shi ne sauri muhammad al-habib dan ce sauri muhammad al-habib ma shi ne ya sa yi wannan littafin almajirin sa ne rabba kuma bayan wannan littafin nasa yana da littattafai da yawa akwai yara kasu din nan da muka karanta na zumin ta a nan na imrin to shi ma ya wace ta abin da ya sa ba mu na tamba da mu karanta ta tamba saboda ta tamba ta sadu da mu ba yayin da ta sadu da mu ba amma ya wace ta ya yi littafi kuma akan tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da cikakken bayani a kansu ya yi dai littattafai da dama kuma ya wafatu wajen hijira na da shekara dubu da maitan da sittin wajen dubu da maitan da sittin ya wafatu wato kusan shekara dari da saba'in kusan dari da saba'in da suka wuce wato dari da saba'in ba uku dari da sittin da bakwai yau da wafatunsa. قال ابن رجل على المالكي الاشعري الاشعري المغربي المغربي المغربي المالكي مذهبه الحمد لله الحمد لله الاولياء ورثه الحمال الانبياء ولله المجيد خير الانبياء وسيرها احمد خير الاولياء حمدا يدوم بدوام المعلم على الخلائق وكل مسلمين ثم ثم على الصائم بما غير قول القائل ومن به ختم من قد أذكرت لكن وسلام وعلى أصحابه وآله ذوي malamin sai ya fara littafin nasa da sanar da shi kansa ya bayani a kan shi kansa saboda yana da muhimmanci kafin a karanta littafi a san wane ne ne littafin saboda abin da malamai suka faɗa shi ne a mafi yawa a mafi yawan halaye duk littafin da ba a san wayen shi ba to ba ka safai ake amfaniya da wannan littafin ba sai dai a kaɗan ne akan akwai wasu littattafan wanda an amfana da su tare da cewa ba a san wanda ne su ba amma haka kaɗan ne abin da ya fi yawa dai shi ne littafin da aka san mai wanda ya fito an fi amfaniya da su wanda malamai suke faɗa izu ta'ali kuma majhulatu muwallifuha la yuntafa biha galiban to kuma akwai mutsiya ba su za ka amfana ba ka fara kuma yana daga amfanin irin wannan a san shi wane ne kuma ai masa addu'a don amfanin cewa ta ban littafi an karanta a bayansa duk wanda ya karanta ya ga ya amfana menene hakkinka a kansa ai yana addu'a kyakkyawa yana addu'a kyakkyawa kuma irin wannan yana daga cikin abin da ake kira neman samun soyayya ta bayan Allah na gari domin duk wanda ya ta bayan Allah na gari ya ga karanta littafi na wani wanda ya ga a cikin littafin nan ya ajiye ilimai ya ajiye matsaloli masu amfani zai so wannan to ka ce ka samu waɗanda suke mutane sun ci su so ka su san ka ga sunan ka ga shi kuma sun so ka so zama ya amfane ka haka din ya amfane ka duniya da lahira shi yasa a magabata ma ya kasance akwai wanda da sun ga mutum ma musamman in wani abu na kirki to sauko abin da suke sai sun fara tambayar sa ya sunan sa ya sunan mahaifinsa daga ina yake saboda ko da bayan rabuwarsu da shi su ci gaba da yi masa addu'a neman samun soyayya ta bayan Allah na gari to قال ابن بابا اسمه ابن بابا يتي wato baba ɗin shi ne sunan mahaifinsu shi kuma mai wannan littafin wato ya aiki ransa tijjani tijjani ya sa masa sunan shehu ne don neman albarka kamar ne yake yana da ɗan uwa shi ne wannan littafin yana da ɗan uwa shi na yakin nasu ya sa wannan ɗan uwan nasa ahmadu ahmadu sai daga cikin yaran nasa ya sa masa ahmadu neman albarka da sunan shehu tijjani ɗin ma kuma sanya masa tijjani ɗin kawai yayin neman albarka da shi wannan ne wannan littafin kenan tijjani ɗin baba. wanda nasararsa take ga Ali wato an ce shi wannan alikin yana cikin zuriyar sayyidina Ali dan Abi Talib amma waɗanda yake ba sun fito ba ne daga sayyidina Fatima wato waɗanda yake sun fito daga ɗan ɗan sayyidina Ali dan shi ne Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn al-Hanafiya ko aka shi ya fi shuhura cewa su waɗannan alawiyawan jikokin sai da ali ne amma ba jikokin sai da suna fatima ba to amma shi akwai waɗansu ɗan kaɗan a cikin malamai wanda suka yi cewa a'a shi ma wannan alin da ake faɗa a cikin kakanninsu jikan fatima ne shi kansa jikan fatima ne shi ne wannan littafin akwai mafarki ma da yai akwai mafarki da ya faɗa wani jamin tattarar mafarki bai faɗa masa cewa shi yi ba sai ya ce to wanda duk yi wannan mafarkin lalle dukan faduma ne dukan sai da su na faduma ne to daga nan shi ne littafin ya tabbatar da abin da wannan ɗan kaɗan daga malaman tarihi suka faɗa ya fi zamowa gaskiya cewa su ɗin jikokin sai da su na faduma ne to amma kuma da yake ya fi shuhura a harshen mutane cewa a kira su alawiyawa sai zama ya ci gaba da zama bisa haka yana kiran kansa alawiyi yana kiran kansa alawi asali wato istilazin na mutanen magari wanda sai aka ce alawi ne shi to ana nufin jikan sayyidina ali ne amma fa ba jikan fadima ba jikan sayyidina ali ne amma ba jikan fadima ba wanda yake mutumin magari mutumin magari magari sunan yanki ne daga ƙasa wanda yake mai girma irin to shi inda malam yake kusan shi ne a kasar magarib al-magarib al-aqsa mafi nisa a magarib ya fi nisa a magarib ita magarib akwai magarib al-adna akwai magarib al-awsat akwai kuma magarib al-aqsa magarib al-adna wato shi ne wanda yanzu ya kunshi kamar inda ake kira a libya mafi yawan sashin libya na yamma da kuma tuni to duk wani ana kiransa al-magarib al-adna yamma ta kusa saboda suna kusa da misira ba nisa daga misira akwai almadarib al-awsat ya hada mafi yawan inda ake kira algeria a yanzu ya akwai kuma madarib al-aqsa wanda ya hada inda a yanzu ake kira morocco da kuma mauritania yanzu da sahara to duk wa'annan su suna almadarib al-aqsa saboda sun fi nisa yanzu sun fi nisa to wanda yake kuma masabarsa take malikiya wato almalikiyu masabu wanda masabarsa yake bin masabar imamu malik radiyallahu ta'ala anhu to to alhamdu ya fara da yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji wanda shi ne ya sanya waliyai ya zama su ne magada cikakku annabawa wato hamdin da malam ya kawo a nan ya kawo hamdi ne wanda yake mukayyadi hamdi iri biyu ne akwai hamdi wanda yake mutlaki shine kace kawai alhamdulillah duka faɗi cewa baka kawo wata ni'ima ta kara ba kawai kace alhamdulillah to wannan ya zamo hamdi ne mutlaki akwai hamdi mukayyadi idan kace مثلا الحمد لله الذي نصر اولياءه ko alhamdulillah allazi fata alaina ko abin da ya kama da haka in yabo da ka kawo sai da ka haɗa da wata siffa ta wata ni'ima ta Allah to wannan sai a kiran sa hamdi ne mukayyadi sai ya zama hamdi wanda yake mukayyadi kenan to kamar wannan hamdi da malam ya kawo a nan hamdi ne wanda yake mukayyadi saboda kamar ya kaidance da cewa duban ni'imar da Allah ya ga halitta ta fuskar cewa da annabawa suka gama tafiya ya zama har na karshen su ya zo shi na rayuwarsa ta nan duniya ya yi aiko sai ya zama abin da ake samu daga annabawan bai yanke ba nimar Allah sai ya sanya wa'ansu wanda yake sun gaje su aka samu wa'ansu wanda suke magadan annabawa shi ne wato hamdu da ya kawo a nan hamdu ne wanda yake mukayyadi akwai sabani tsakanin malamai hamdu mutlaki shi ya ce ko ko hamdu mukayyadi shafi'awa da wasu da yawa daga malamai sun tafi akan cewa hamdu mutlaki ya fi saboda wannan kayan shi ne da duran Allah kawai ba wai kafin wata nima ta Allah ba shi yasa ake ya fi wa'ansu da yawa ko daga malamai malikawa da kuma 'yan kaɗan daga shafi'awan sun tafi akan cewa hamdu mukayyadi ya fi saboda an yi kayyade su da yawa yakan zama wajibi ma saboda duban da ni'imar a kashi ne duban da ni'imar da Allah ya gare ka ko ga wani shi yasa ta iya zama wajibi kenan to shi yasa na ran sai a tun da yake nan ya bayyana tun farko cewa shi maliki ne sai zama gashi farko abin da zai kawo ma ya fi irin tsarin malikawa ya kawo harbi wanda yake mukayyadi wanda da su malikawa sun tafi akan cewa ya fi wato wanda yana shirar da mu irin wanda yake gwani a ilimi zai yayi zurfi a ilimai da yawa da na lugga da na usulu da na fikihu duk gwarzo ne a cikin su to ولزائر الجميع غير أنبياء ubangijin kuma da shi ne ya sanya annabi ya zamo shi ne fiyayyen annabawa ba shi ɗayan annabawa ba kamar annabin musallallahu alaihi wasallam alƙin ta annabiya ko annabi an ce a hadiya kamar ya ce nabiya na annabin mu ka iya cewa kuma ja'ilin nabiya ya zama ja'ilu din sunan fa'ili ne ka yi nasara da shi tun da ka sa masa alƙo an sa sunan fa'ili ko sunan maf'uli a su ya iya yin aiki ko da amuri ne ma don da yin malami ta kada ya kai sunan ta alfa fil muri da gairihi ilaluhu ka dukuri wanda yin malami ta kada su alfiya da iya kai sunan ta alfa fil muri da gairiha ilaluhu ka dukuri a to kuma ta iya cewa wal ja'ilin nabiyyi ya zama kara ta ja'ira tsayin annabi Allah ka sunan fa'ili ya maf'ulin sa na farko ja'ala yana ta'addane ga maf'ulai guda biyu sunan fa'ilin da yake daga ja'ala shi ne ja'il shi ma zai iya yin aiki ya ta'adda ga maf'ulai biyu to na biyu din shi ne maf'uli na farko hayra din shi ne maf'uli na biyu ya wanda yake ya sanya annabi mu shi ne kiyayen baki ɗayan annabawa dukkan annabawa ƙarƙashin sa suke to wanda kuma ya sanya shugabanmu shi ne shehin mu sai ji ana da tijjani wa yalla ta'ala mu shi ne fiye a cikin dukkan waliyyai shi ne fiye a cikin dukkanin waliyyai to wato shi yanzu ko da ka ce walja'ilin nabiyu to nan ya halatta ka ce wa shayhana ko kuma ka ce wa shayhina in dai can ka ka jaranci shi ne biyun da irafa zuwa gare shi to yanzu ka da fi akai ya halatta ka da fi bisa lafazi ko kai bisa mahalli ko ka ce wa shayhana ahmada ko ka ce wa shayhina ahmada yana cikin gurare tara inda yake halatta ya da fi bisa lafazi ko ai adafi bisa mahalli يجب على الذي يعيش على محله في صفة حب الله فنسمي إن واسمنا وحمدي بما وما عرفته من نجري كجسم قائم هو كجسم قائم شين نجر أشكر لا بكلمكم يجب على الذي يعيش على محله في صفة حب الله نسمي إن واسمنا وحمدي بما وما عرفته من نجري كجسم إن وما عرفته من نجري كجسم قائم شين نجر ومجرور بمن فلا تكون ذلك فافهم واستبق to Allah ya zo mu bi kawani an sai ya kawo kuma mazari wanda yake na tasiri yabo yabo ko wanda yake zai dawwama hanzar din maqulun ne mutlaki Allah sarkai shi ne rufe cewa maqulun ne mutlaki yabo ya tabbata ga ubangiji yabo wanda yake zai dawwama zai dawwama ya zo mutum ne ne na tsayinsa da hanzar din la la turu ne ne na tsayin biyu mutum dangane da hamdar jimlar ya dumu tunda ya dumu jimla ce ta ile ne fa'ilin an shafe huwa ya dumu huwa to ne matsayin ne ne matsayin jimla eh za a tuce tunda ta ta zo bayan mutira yanzu ta zo bayan misira tun da hamdan ai misira ne kamar ya ce hamdan da'iman ne ba hamdan da'iman bi da wani ne ai yabo wanda yake yankin wani da dawwamin ni'imomin ta Allah ni na Allah ko koyaushe tana nan gabawa ba da za a ce wani ma'aluki kowaye ya fita daga ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nan kamar ya ce yabon wanda yake madawwami har abada har abada amma kuma da ya rata da ni'imar nan sai ya zama kamar wani ƙarin hanya ne na jawo ni'imomi inda an faɗa cewa dai ka gode Allah rufe ni'imarsa to shi ko zai ƙara ma eh to ko in ko tun ka ce ko duk sanda ya ƙara ma sai ma ka ƙara ya bangare shi kenan ka ƙara jawo ni'imar kenan inda duk sanda ya ƙara ma ni'imar sai na soyabo to ku zai ƙara ma kuma wata to duk sanda ya ƙara ma kuma sai kuma ka yi yaban kenan kun farko ma ka gabatar da yaban cewa in dai ni'imar ta zo kai ko ka gode a kai shi ke nan ya zama ni'imomin sai ke sai sai su ta ruwa da zai ke nan ba yin cewa to bisa halitta muddin ni'imomi suka ci gaba da dawama da halitta da dukkan kawai musulmi ya ce ni'imar wanda take amma ita ce wanda ake ga duka halitta da kuma ni'ima wanda take hatta ita ce wanda ake yi ga duk wanda yake musulmi eh ya ce kamar ya nuni ya ce ya ni'imomi ubangiji gaba ɗaya iri biyun da wanda take amma da kuma wanda take hatta
والله على الفاتحة eh ما قد أتبقى eh ko gole ta sannan kuma to menene kafa da ake na biyar ومن به قسمة من قد طلب eh menene da ake na biyar ne bin wannan عبدها ثلاثون ثلاثين الصلاة التي ذكرتها التي ذكرتها الصلاة وسلام بأمنتي وثبت على الفاتح bisa wanda yake ya buɗe na ya kan ujulita duk abin da yake da a rufe abubuwa da ya nufi a rufe shi ne ya buɗe su halitta gaba ɗaya shi ya buɗe ta shi ne ya buɗe ta ta biyu a rasuli ishara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta biyu تسئل جديد وأقل الساعة السنة أنا صلى الله عليه وسلم محمد تسئل جديد إيه كما أنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسوله في يوم الكتاب بيكون على الفاتح ما قد أجلت ومن به أهو.
من قد طلب
to ko hukuma ko hasana ne من قسمة to da wanda kuma hasana ubangiji ya cika mai karsara kalaki da yana sai rata daga nan zanne da shi da shi وعلى أصحابه haka nan kuma salati da salamin da tabbata masa sahabbansa da alayensa na abuta ɗaukaka na abuta ɗaukaka to alhamdulillah to ruwa to to da yawa in an tashi sai a ce fil al-maghrib wal andalus duk da ita ake ita gaba eh wanda aka saka ake sanya ta ba a cikin ah, maghrib eh mafi yawa an fi da ita a ware ta eh بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد ذا وبعد ذا الشيخ التجاني أوراده منقلة للجاني وهذا نوع يكشف الخليفة يكشف
يكشف الحقيقة في وجهه اللازم الشريفة لعلنا جعلنا الإله من جنات من أهل الإسلام جعلنا إلهنا من أهلها من فيها وجاه فضلها
كيف كيف
وبعد ذا وبعد ذا وبعد ذا وبعد ذا wa ba'da za bayan wannan bayan gabatarwa da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da salati da salami ga manzo sallallahu alaihi wa sallama فشيخنا التجاني shehun mu sayyidi ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu أوراده ridansa mai tsamowa ne min jami da duk wani mai laifi duk mai laifi in ya riko da wurdansa to kan riko rikon nasu da wurdan nasu da wurdan shehu tijjani zai tsamo shi daga wannan laifin nasa to وهكذا المن na rika shuka waka يكشف الحقيقة da yake yaye hakika a cikin wannan wurdi zai bayyana ma hakikan wurdin ya yake ya rukunan kowanne yake yaushe ake yarsa menene ke batawa da sauransu في وجهه a cikin wurdin sai tijjani
اللازم للشريفة wanda yake lazimi ga ɗariƙa wanda lalle sai an yi shi in dai ana ɗariƙa ba za a yi magana a kan wurdan da suke a isra'iliyar ba wanda ba lalle ne sai an yi su dan ana ɗariƙa. Eh,
جعلنا إلهنا ubangijinmu ya sanya mu من أهلها daga ma'abuta wannan ɗarika له من شيها don fa- don alfarmar wanda ya tarar da ita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وجاه قبلها da kuma alfarmar fifikan da ke cikin wannan ɗarika don alfarmar ah, fifikan da da yake cikin wannan ɗarika yanzu ya da za ta zama na tijjani auraduhu min izatin liljani sanda aka ce auraduhu din ne na tsayota ko za a ce ta bai zama ne ka sa eh eh auraduhu din na tsayota kaga yake daga shehu na tijjani shehu na tijjani mutadani ko shehu na mutadani a tijjani ne a tayo a ce badali ne daga gare shi ko asibana ko asibana to aura da wani ne matsayinsa eh na musa ga annabi to amma da za a ce badali ne daga yankin din ya fi da tsarin a ce badali ne daga shehu na a ce badali ne daga shehu na ai kaga ya ɗauki lamini da yake ya ce ba kan shi shehu na da shi ne auraduhu auraduhu shi yasa badali ne ai masa ne rayu da cewa badali ne daga gare shi ai ya ce auraduhu da aka ce fi shehu na tijjani sai aka kawo abinda ake ce da shi badalin ishtimali labarin ishtimali ne to min kubatun din shi ne labarin shi ne labarin shi ne labarin min kubatun min jami wa haka nazuman ya kashifu na hakika na rika sheka watsi wanda yake yawo hakika a cikin wannan ɗariƙa to an yi rubihin lazimi da ɗariƙa daga rubin sa wanda yake lazimi a cikin ɗariƙa ba haka ɗin shi ko ne ne ya ɗauka haka eh sunan fi ilimi tsare sunan fi ilimi kuma akwai wata lugga a cikinsa akwai wannan lugga da ake cewa haka haki hakuma hakum hakunna da akwai kuma ɗaya lugga wadda da ita qur'ani ya zo shi kuma ake cewa ha a ha i ha uma ha um ha ha ha umma shi ne lugga da qur'ani ya zo da ita ha umu qura'u kitabiya ha umu qura'u kitabiya to نعم
أسلك التحديد فيه وأسرته وأسرته إلا السعيد فالموت هو الموت الأمين آخر رد الشيء أو آخر رد الشيء الشيء نفسه مولانا مولانا وهذا في من التبعين نجلس لمذكور لكنني أرجو من المعين حكيم شاكر لماذا قلت لك جدا فيه هذا ما عليك لما تركت
yayin da na haɗar wa maslakar ta haƙiƙi ta farkin tabbatarwa ta farki na haƙiƙa fihi a cikin wannan waƙen nawa أخرجت na haskaka تثبيت السعيد duhun da ke kan hanya na sa haske ya tafi da duk duhun da ke kan hanya a wannan ɗariƙar ya zama duk wanda ke cikin ɗariƙar nan in ya karanta wannan littafin zai wadata zai san ya rukunan ɗariƙar yake a sharuɗansa ya ake komai nata فأميته sai na ambaci wannan littafin nawa بسنة المريد da mumiyacin muridi burin duk wani muridi duk wani almajiri na shehu burin sosai ya zai zauna da shehu ya zai rushe mai shehu ya tsora shi a kai to wannan littafin wannan abin ya tsosa ya kunshi haka ne
أخذ رد شيخنا akhidi wanda shehi na wanda yake ya rike wurin shehin mu as-sabibi wanda yake makatarci wanda yake makatarci wanda yake an gina shi ne bisa qur'ani da hadisi
ولا مخافة فيه من التقليد yake in ba domin ina jin tsoron kan in tsararta ba ba don ina jin tsoron kan in tsararta su masu karɓar littafin ya zama sun ƙosa ko ya musu tsawo ba da na zo duk dalili da dalili ne na kuri da duk wata matsala da zan faɗa a littafin nan da duk wata matsala da zan faɗa a littafin nan sai na kawo dalilin ta to amma ina tsoron kada in ne na tsoron suna sauraron su ga na tsawaita musu da ne ina roƙo daga ubangiji wanda yake mai shaidawa wanda yake mai shaidawa ya sarrafe min ya hore min in yi sharhi yin zane da wannan wasan nawa wanda yake kyakkyawa sanin da zai zama kyakkyawa sai da mu Allah bai hore masa yin sharrin ba sai kuma aka hore wa abokinsa mutumin ka sai zai sai ne sai bil arabin mustafi ya mu shi da yazo ya samu sai bil arabin mustafi an kula ta tabbatai shi ne wannan mustafi yake fada masa damun ya aiko masa da littafin ya ce kaga damun yadda na faɗa da farko na ta ƙoƙarin in sharhi a ciki da za a samu wanda zai tsaya daga ɗan uwa ya sharhi saboda ni shagulgula na da ayyukan da suke gaba na kula da ɗan shehu saboda shi ne littafin nan zahidin sau biyu habibu ne ɗan shehu tijjani to yake ko shi suna tare da shi sau biyu habibu wani lokacin ba ya samun damar ya zauna ya rubutu wanda yake so to yake cewa yake masa nuni daidai fito ya fito ya faɗa masa ƙarƙara tuni ba cewa ya sani amma dai ne masa nuni da cewa ya haka to shi sai bilal bin isra'i bayan nan ko sai Allah ya hore masa ya rubuta littafin sharhin wannan wato bugiyatul mustafi bugiyatul mustafi littafin da ya zama wato kamar mudawwana ne a ɗabi'a ba ma kuma da ɗabi'a tijjaniya ba da baki ɗayan tafarkunan sun tafi domin duk wani abu da ake nema na dalili na tasawufi da hanyoyi na tasawufi sai akwai abu wasu mustafidi wani duk wasu mustafidi ya tsinsa da nan da sunan yake haka ya ansa sunan abin neman jinne neman karuwa jinne neman karuwa kan zai nemi wannan littafin zai karu ko in Allah ya so to yayin nan idan da a ce na wato lokacin da Allah ya hore ne sharhin za ka yi kirari da gaskatawa da abin da na ambata ma a baya da nake komai ta zama faɗa a nan ina da dalili cikakke to wajen da Allah ya hore ya rubuta sharhi zan kawo dalila a san da in ka karanta sharhi za ka san yadda na faɗa ɗin ba cika baki ne ba haka abin yake to da tabbatarwa bisa tabbatarwa بسم الله الرحمن الرحيم
هذا مع العلم بأني لست لأني
لأني لست إيه.
أهل اللقاء وأنني استهدفت استحدثت إيه.
لكنني أرجو من الذي كنت من الخطأ من الخطأ يجزي من الخطأ والتح- والتصحيح إيه.
وأن يكون ذا النظر صباحا إلى ارتفاع درجات النجاة إجابة
وأن يبيت وأن يبيت سني على الدين النبي على دين النبي النبي إيه.
وهد شيخنا الإمام الأيبي إيه.
قتل الأنام زدت آوى جودي إيه.
إد الرسول سيد الوجود إيه.
عليه أذكى صلوات الرب إيه.
وآله شم الزراع والسحر إيه.
ما اشتاق مؤمن إلى رؤيته إلى غيبته إلى عيبته إيه.
وهده وهد آل بيته إيه. الحمد لله.
نعم. هذا ka ji wannan fa
مع العلم wato bayan malam ya kawo cewa duk abin da ya faɗa a nan fa da hujja duk abin da zai faɗa a littafin nan nasa da hujja yana da hujja yana da dalili in ba don tsoron tsawaitawa ba kun zai sai ya kawo shi ma da dalili to sai ya zamo kamar haka ɗin da ya faɗa ya nuna kamar cewa ai shi a ilimi ya kai ne to a wato al'adar waɗanda suke maɗaukaka bayan Allah idan suka nuna wani abu wanda zai nuna kamar sun samu wani matsayi to sai kuma su dawo su yi tawaru sai su dawo su yi tawaru domin a shi ya sa matsalar da shi jami'ar Allah ta'ala ne yake magana cewa kaza da kaza wanda duk ya karbi da ni kaza kaza da kaza aka ce to ya shi ka yace a ni ai ba komai bane ni ai ba komai bane akai Mm, to haza ka di wannan famal ilmi tare da sani da anni lastu ahlan liza cewa ni ban zamo na cancanci wannan ba ban dace a ce ma na yi littafi a wannan ɗariƙar ba domin matsayina bai kai ba to وأنني استحدثت cewa ni na mai da kaina karan bara na mai da kaina karan bara ne kawai
أن أنني أرجو من النبي lakinnani لكنني sai dai kawai abin da ya sa na tsaya daidai littafin nan ba wai don duban isata ba ne sai dai ina kauna daga ubangiji wanda yake mai tausasawa ga bayansa
أرجو من الخطأ ya kiyaye ni daga yin kuskure والت- والتحسين na tafsifi ko juyar da ma'ana juyar da ma'ana
نعم. وأن يكون ذنبه wannan wakan kuma ya zamo wannan waken ya zamo sababa- sababi لارتفاع درجات الندرة ya zuwa wato ɗaukaka ta a darajojin waɗanda suke zaɓaɓɓu saboda ɗaya daga cikin abin da ke sa bawa ya samu ɗaukaka shine ya bar wani abu wanda za a daɗe bayan sa ana ta amfani domin duk sanda aka yi amfani da shi shi ƙara ɗaukaka yake duk sanda aka yi amfani da wannan abin da ya bari a baya to shi ƙara ɗaukaka yake to
وأن يميتني wa'ai يميتني ina roƙa ubangiji kuma ya karɓi raina على دين النبي bisa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi raina bisa addinin musulunci وهد شيخنا الإمام القيم ya karɓi raina kuma bisa san shehu mu shehu a majalisani shugaba wanda yake tsatsarka
وطب الع- وطب العلاء wanda yake kudubi na na halitta والسقاء ma'abucin tsoron Allah والجودي ma'abucin baiwa
برسول سيد الوجود hiddar rasuli wanda yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidul wujudi wanda yake shugaban eh, samuwa gaba daya
عليه أبقى طلاق صلوات الرجل yake tsarkakar salawatu rabbi tabbata gare shi da وآله kuma ta'alayensa شم الصراع wanda suke maɗaukakan farfajiya da والصحبي kuma sahabbansa
ما اشتاق مؤمن ila ɗaya ba su yi matuƙar mummuni ne bai je zuwa madina matuƙar mummuni ne bai je zuwa madina shi وحبه ne wannan littafin mai tsananin begen madina ne shi yasa kuma aka ce sai Allah ya kaddara masa ya fati a can din wanda yake begen sai ya zama haka din ya cika gare shi an karɓi ran nasa a madina zai dubu da maitan da sittin dubu da maitan da sittin wato bayan shau tijani da shekara talatin Eh, bayan shau tijani da shekara talatin Eh, shi yasa yau- wato eh, a yau da fatinsa ya kai kamar eh, da- ɗari da kusan tamanin Eh, ɗari da- ɗari da saba'in da wani abu to
وحبه da sansa وحب آل بيته da san iyalin gidansa da san iyalin gidansa to alhamdulillah mummuni koyaushe kokari yake san annabi ya karu gare shi saboda duk abin da yake abin da zai kara masa san annabin yake da kuma san iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam
بالشيخ رضي الله عنه baya sanarwa kenan sanarwa kenan da shehu Allah ya gare shi shi yasa wannan a a yau kamar maulidin shehu za mu karanta ga su kuma ya dace da wakacin kaga wani taufiki ne na Allah subhanahu wata'ala ba wai tsarawa muka yi haka ba to amma kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara mana wannan tsari ne na Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara mana ya zamo gashi wakacin maulidin nasa ne kuma gashi maulidin za mu karanta to alhamdulillah Allah ya tsare mana muwafaqa a cikin dukkan lamuran to
نعم ما أنجبت قودا من الأغواني sai ya tsala ne a ɗaya nan manzo Allah da Allah da wani a ɗaya nan da wani.
أغواني الأغواني Eh, مثل أم شيخنا الرباني عائشة الثانية الحساني eh, eh.
وما لحوائية سفر كما لها بشيخنا إمام العلماء سوى اللواتي بجرة Ji'ina.
إلا بالمختار Eh, نعم. وحبه وفهده الأخيار eh, إذا أم إذا أنجبت به ربا مفددا eh, مخضبا مح- مج- ممجدا مسودا eh.
نعم. من بعدها بالشريف الديني Bishara fiddini.
بالشرف الديني Eh, والشرف العلمي eh.
والديني Waddini.
والديني Eh, محمد محمد نزل الفتى المختاري eh, نزل الرضا أحمد أحمد الفخاري eh.
نعم نزل المف... نزل المفخم الإمام العالمي Eh, سيدنا محمد بن ثاني eh.
نعم فحل فحل مح- صل مفخر العلا حين ولد صار الأولاد التي حين ولد حين ولدت بعين ما ولد بفرلها شهدت شهدت شهدت
أنبته الله نباتا حسنا في أرغاد العيش وأنوار الثناء وأنوار الثناء زين من أنشأه وخلقه وحلق وخلقه نعم بين الأعناق خلقه وخلقه وخلق نعم. فكان يم- يمضي يمضي إيه.
بحقاق من ذلك إيه.
لبطنه إيه.
لمح- لمحاه لامحاه إيه. لا يمهه لامحه أم مهبلي.
مخبري إيه.
لشبهه بسيد العبادة عبادي أحسن كل هارر وبادي وحفظ القرآن وحفظ القرآن في سبع سنين سبع سنين نعم. عن شيخه العالم بالدين المتين وبعد اشتغل بالعلوم فجعل القانبة كالمقبول وخالد و- وهذا في سجاره أفضل سب- سبب فيها وقدره على ذاك التفكر نعم أفتى والدرس والدرس ودرس أتى ودرس وذلك على جدار السجن سنه بجار السجن نعم ونازل ثم ارتقت ذمته العلية العلية من اتباع الصالح الصوفية
نعم فجال في درج أهل الله عادة كل عابد أواه نعم. وعمره بهذا وعشرون سنة لله جود أمه ما أحسنه فكان من جملة من أتاه من أتاه من أتاه من أولياء إسره أثره.
الله سيدنا الدم- نعم. سيدنا السيد خلفة خلفة القبر وظل- وفارس الجلدة أحمد الصحابي وغير هذا هذا هذا
سنة ما كما تقول سنة سنته العلية إلى اتباع الثالث الصوفية
ما عندك سوء wata wata tsarkakakkiyar mace ba ta haifi ɗa ba minar gawani daga nau'intar mata algawani wato jam'in ganiyatu mace wadda take nau'inciya ko ko allati ganiyar da asliha wadda ta wadata da asalinta eh, ko ko allati ganiyar آه، التي سميت ببيت أبيها wadda yake tara za ta a gidan ubanta wanda auren da za ta yi don cika suna ne kawai ba wai don ana ganin nauyi ce ba domin ta ita ce zamiyar to a duwa da akwai sabani tsakanin malamai a kan me ake yi kira gawa ganiyar wanda ake jinsa da gawani كما بيت تعبد شرا دعاني البيان اما ان وحلته يسلم فلا دعانه وهو اول دعان الجواني to
في كل ما مضى من a cikin baki ɗan abin da ya shuɗe daga zamani
مثل أم الشيخ لا رباني kamar ina malam suka rigi shi ne mai cewa ne sun sunan mahaifiyar shehu tijjani shehu tijjani ba ko ba da ne ko ba da wancan wajen ba da wancan ne yake cewa akwai wanda ya zo to ga shi daman an ce masa ya je ya duba dubuwar tomis ta fili ko ga shi ai an kawo shi a fili ka misiri kamar in mahaifiyar shehinmu الرباني wanda yake na Allah عائشة ita الدار ce Aisha sunan mahaifiyarsa kenan ba a samu wata mace ba wadda yake ta haifi ɗa irin yadda ita sai da Aisha ta haifa الطاهرة wadda take tsatsarka الإنسانية alhassani wadda take katangantacciya hassanin imratu hassanu sai da na hassanu yana faɗa yana yaban sai da tuna aisha hassanu razanu ma tu zannu bi ribatin wa tusiru garsanin luhumil gawafili hassanu razanu ma tu zannu bi ribatin wa tusiru garsanin luhumil gawafili hassanu mace wadda take katangantacciya a kamanniya
ما للحوادث me yasa shi Aisha ta din aka yi masa fata shi ko dani nace aka yi masa kasara eh kan gairu munsarifin ne gairu munsarifin ne to
فما لل- فما لهوا فما لهوائية taharun مخر girma da alfahari bai kasance ga wata mace wadda za a ce ita jinin sayyidatina hawa ne ba duk wata mace wadda take jinin hawa matar annaba adam to ba ta da girma ba ta da girman da yake
كما لها بشيخ kamalaha kamar yadda ya tabbata ga ita sai da tuna aisha شيخنا saboda ta haifi shehu tijjani
إمام العلماء wanda yake shugaba ne ga wayanda suke malamai shugaba ne na malamai kamar yadda yake shugaba na waliyyai
نعم سوى اللوائي idan ka ɗauke wayanda suka zo jirina wayannan da yake sun zo da manzo sallallahu alaihi wasallam abin zaɓi
وحبه da wayanda suka zo da jama'arsa وصحبه da الأخيار sabansa zababbu kun ka ɗauke su duk sauran mata ba wadda ta samu fifiko da abin da ta haifa irin ita sai da tuna aisha ma ya kai shehu tijjani
إذا أنبت إذا أنبت bihi yayin da ta haife shi ko saboda ta haife shi eh, iftin ta yi ta zamo ta aliliya ce shi ya ta zamo saboda saboda ta haife shi ta yi kuma iftin ta zamo zarfiya ce yayin da ta haife shi Eh, ita ta kan zo ta alili kaɗan ko wanda ibnu malik ya faɗa da shi da wa'yansu kaɗan daga malamai wa allalat zarfan a harfan wakila zarfa walil mufajati bi khulfin yurfa to yana daga gare shi to wato ita kan zo dai dan ta'alili dan ta'alili to
ربا ta haife shi kuwa yana yaddaje abin yadda da shi مصدرا abin katartarwa مرحبا muhazzaba abin rairayewa abin rairaye ɗabi'o'insa gaba ɗaya ممجدا abin girmamawa مصودا ba abin baiwa shugabanci tun sanda aka haife shi yake abin baiwa shugabanci domin ya taso a cikin girma ne ya taso a gida ne wanda yake na manyan waliyai manyan malamai wanda da yawa a cikin su suna ɓoye walitakarsu ne da ilimi na zahiri Eh, shi yasa sai ya zamo sun ɗauki ilimin kamar kariya ga matsayinsu na walitaka kakannin shehu tijjani dukkanin su manyan waliyai ne manyan waliyai ne amma kuma manyan malamai ne tare da haka to sai suka ɗauki ilimin suka turo gaba ya zamo don ya kare su ah, ya kare walitakata su shi yasa an ba wa'anda Allah ya tauhidi ba ba sa gane walitakata su sai dai a gano ɗaukaka ta su ta fuskar ilimi sai dai a gano ɗaukaka ta fuskar ilimi
من بعدها daga mijinta الشريف bisharafi wanda yake ma'abucin ɗaukaka wato a ibnu baba ya fara ambatan mahaifin shehu tijjani kafin ya- ya ambaci mijin ɗawa mijinta wato mahaifin shehu tijjani saboda aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani ya zo yake tambayar sa a cikin mutane wa ya fi kamata in fi girmamawa sai ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka ce yace sannan wa yace mahaifiyarka yace sannan sai wa yace to sai mahaifinka wanda hadisi ne da imam muslim ya rawaito shi to ashe kenan yana daga girmamawar da aka fara ambatan mahaifiyar tasa an ba ta matsayin ta mai girmamawar da ta cancanta da nafsin wannan hadisi to
للشريف wa'a daga mijinta wanda yake ma'abucin ɗaukaka a diniyi ta yumɓu ta asali ta asali والشرف الحلمي wato saboda jikan annabi ne mijin nata jikan annabi ne Eh, shi asali kakansa wancan na sama shine ya zo ainu ma da sama ya zauna a cikin tijjanawa su tijjanawa danginsu ne na wajen kakanni mata da ake cewa tijjani din wato asali ba wai dangantaka su ta wajen mahaifa maza ba ne dangantaka ce ta wajen iyaye mata su wani tijjani ta din su ne halaye shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ita kanta wannan aisha din wato a tijja ita ce wadda take tijjaniya sosai ita daga kalila tijjani na ta din ne suke amma kamar shi mijinta da ake cewa tijjani danganta shi ne ga halolinsa yan uwan mahaifiyarsa to da kuma ɗaukaka ta ilimi mahaifin shau tijjani malami ne babba da kuma ɗaukaka ta addini mahaifin shau tijjani mai riko da addini ne kwarai ya haɗa ɗaukaka uku ga ɗaukaka nisba ya jika annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga ɗaukaka ta ilimi malami ne babba ga ɗaukaka ta addini mai ijtihadi ne a fannin addini yana daga ijtihadinsa irin yadda yake Allah ya masa buɗe abu da yawa har ya zamo rauhane sukan zo wajensa su ringa roƙonsa do Allah ko akwai wata bukata ta sai sa su za su yanzu yanzu sai ringa korar su ya ruwa su hada su ko ku shiga tsakanina da Allah kar ku yadda ku ce za ku shiga tsakanina da Allah ba na bukatar zuwan ku kar ku daina zuwa wajena to Muhammadin shine Muhammadin Muhammadin da fatar mimi ta farko Muhammadin na jalil fata shi kuma dan shugaba ne al-muhtari sai dai muhtar sunan kakan shau tijani kenan to
na daga zazza shi kuma dan yaddaje Ahmadu ma'abucin girma shi ma wannan malami ne babba masani kuma waliyi babba
na jala mafafanin imani annajin mufakhani dan wanda yake shugaba shi kuma Ahmadu dinnan dan shugaba ne al-imami shugaba fahali abin girmamawa al'imami shugaba al'alimi masani wanda baki ɗan malaman zamaninsa na wajen a zamanin suka sallama masa